نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjid da'awatu wal irshad domin ci gaba da karatu littafin sunan Abi Dawud da muka saba gabatarwa ranar Juma'a da Asabar wannan a yau muna 25 ga watan Zulhijja ko da da biyar ne ko hijira daga maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a yau shi ne darasinmu na 35 a cikin kitabu sala kuma taken karatunmu na yau shi ne كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله ومميز في علمه هدم التكبر فضله هدم التكبر فضله yan waƙoƙin sun motso wannan baitin shine yana bayani ne akan abubuwa guda biyu kishiyoyin juna shine at-tawadu'u wat-takabburu tawadu'i kankan da kai da kuma attakabbur girman kai me ake ce ma attawadu wa bi riddiha tu'rafu al-ashya in an ga kishiyar tawadu'i to za a san ma'anan attawadu kishiyan tawadu'i shine girman kai shi kuma girman kai shine batrul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da raina mutane kin karbar gaskiya da raina mutane wannan shi ake ce ma mi girman kai kenan kishiyar girman kai kankan da kai shine karbar gaskiya kowane ne ya faɗa maka ita da kuma girmama mutane ana gane da kyau wannan shi ake cewa tawazu karbar gaskiya da kowa ta hoto da kuma me da kuma kankan da kai ga mutane da rishin girman kai ga mutane shine ma da yake bayani a cikin wannan baitin yace kam jahilin mutawadi'in satara tawadu a jahlahu nawa ne daga cikin jahili nawa ne daga cikin jahilai aka samu wanda yake baya da girman kai kuma rashin wannan girman kan ya jayo masa alkhairi an zo ana neman wajiba da sallah kuma sallar magriba irin wanda sai an bayyana karatu shi kuma ya san karatunsa sai a hankali kun ga in ya shiga zai tona ma kansa me amma in ya tawadu ya ki shiga fa ya rufa ma kansa asiri shine satarat tawadu'a jahalahu tawadu iya sai ta jahilcinsa ya ce wa mumayyizin fi ilmihi a hadama takabbura fadlahu kuma akwai wanda shi kuma ilimi ne amma girman kan na son ya nuna ya iya alhali ga wanda suka kishi iyawa sai wannan girman kan ya sa ya talar lafiya ma'ana jahilcinsa ya bayyana ko kuma ilimin yake amfaninsa a wannan wurin a takaicen wa masu girma kankan da kai alkhairi ne gaba ɗayansa wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa wa ma tawada a ahadun lillahi illa rafa'ahullah babu wanda zai kaskantar da kansa don Allah face sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka sa ya zo a ta'alimi inna tawadu a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyi ila al-ma'ali yartaqi shi kankan da kai tawadu'i yana daga cikin ɗabi'a ta mai takawa kuma da wannan tawadu'in ne mai takawa yake ɗaukaka Allah ka ƙara muna kankan da kai amma kankan da kai ba shi ke nuna ka bari a raina ka ba an gane da kyau ku domin an san musulmi an san mumuni da izzatun nafs akwai reni shi musulmi baya ɗaukar reni amma kankan da kai wannan musulmi na ɗaukar sa kankan da kai shine ka zamna da mutane in suka gaya ma gaskiya ka karba kuma kada ka nuna musu girman kai Allah ka ba mu ikon yin haka a yau za mu tashi babu suturatul imami suturatul man khalfahu karatunmu a yau gajere ne sakamakon bako da ke gare mu da sun zo za mu tsaye da karatu sai mu ba su mu ba bako wuri ya gabatar muna da nasihohi minti 30 insha Allah cikin an yi nisa minti 35 don ka a rike al'umma mali ce babu suturatul imami suturatu man khalfahu babu mai bayani akan suturar limami suturar wanda yake bayansa ne haddasana musaddadun ma'ana in kai sallah a bayan liman to kai suturar ka ita ce suturar liman haddasana musaddadun haddasana isa ibn yunus haddasana hisham ibn al-ghazi an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi qala da kakansa yace habatna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai nazalna mun sabko tare da manzon Allah min thaniyati azakhira daga hanyar azakhira saniya ita ce tariqatun baina jabalaini kenan sun gangaro suka biyo wannan hanyar ta saniya da ake cewa azakhir fa hadarati salatu sai lokacin sallah yayi ya'ani yana nuhin fa salla ila jidalin sai manzon Allah yayi sallah zuwa ga wata gina ya sanya ta alqibla fattakhadahu qiblatan sai sanya wannan gina ta kasance masa alqibla wa nahnu khalfahu mukum muna bayansa faja'at bahmatun tamurru baina yadayhi sai wata yar dabba ta zo ta wuce a gabansa fama zala yudari'uha manzo Allah bai gushe ba yana kurar wannan dabba yana mata asharan kada ta zo hatta lasiqa batnuhu bil jidari har sai da manzon Allah ya haɗe cikinsa da gina wa marrat min wara'ihi sai ta biya a bayansa au kama qala musaddadun ko kuma kamar yadda musaddad yace kenan yana nufin riwayatu bil ma'ana in bai kawo lafazin da yanda yake ba abinda wannan hadisin yake nufi yana nuna yanda manzon Allah yake kai makura an gane ko bari mu kare wannan sai mu fassara sai mu kara bayani haddathana sulaiman ibn harbin wa hafs ibn umar qala sunce haddathana shu'batu an amr bin murrah عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من ظن الله كان يصلي يا كسنجينا صلى فذهب جدي سي wani ɗan bunsuru ya je ya murru baina yadaihi ya wuce a gabansa faja'ala yattaqihi sai manzon Allah ya sanya yana kare kansa daga wannan ɗan bunsurun dan kada ya mi dan kada ya wuce a gabansa a takaice wannan yana nuna mana yadda manzon Allah yake kai makura wajen kula da kada komai ya shiga a gabansa ana gane da kyau kun san mahimmancin haka shine lokacin da kake sallah Allah yana fuskantar ka to idan wani abu ya shiga a gabanka kamar ya shiga tsakaninka ne da fuskantar da me da Allah yake maka ana gane da kyau ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bari komai ya shiga a gabansa in yana sallah to shine yana cikin sallah sai wani dan bosuri zo zai wuce sai manzo Allah na masa isharar dan musulun da sai tahowa yake sai manzo Allah ya tayi ya haɗe gaban gangina bunsulun sai ya wuce ta ina ta baya sannan sai ya komo ya tsaya ina ya tsaya a inda yake ana gane da ke ko ga irin wannan aikin al-af'alul yasira la tu'athiru fi salah kamar yan ayyuka yan kaɗan ba sa tasiri musamman ya kasance aikin da mutum ya dan saboda maslahar sallan ne dan gyara sallan ne babu man qala almar'atu la taqta'u as-salah babu mai bayani game da wanda suka ce mace ba ta katse sallah ma'ana wucewar mace baya katse sallah an gane ko ashe mun gani hadisi ko to su kuma ga dalilan su na cewa mace ba ta katse sallah haddathana muslim ibn ibrahima haddathana shu'batu an sa'ad ibn ibrahim عن عروة عن عائشة قالت كنت بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة na kasance a gaban manzon Allah da alƙibla ma'ana kamar ni ce suturarsa qala shu'ba shu'ba yace ahsabuha qalat ina tsammanin ta ce wa ana ha'idun alhali ina cikin haila qala abu daud rawahu az-zuhri إمام الزهري رويته وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن أروة دكان رويته دقى أروة عن آئشة دقى آئشة وإبراهيم شكما ميكي دسونا دكما إبراهيم عن الأسود معنى أوت رواية عن سامو دقى إبراهيم دقى أسود دقى آئشة وأبو الضحى shi ma abu duha ya rawaito an masruqin daga masruq an aisha da ka aisha wal qasim ibn muhammad da qasim muhammad shi ma bin muhammad ya rawaito sa wa abu salama da abu salama an aisha dukkanin su daga aisha lam yadhkuru sai dai su busu ambace ba wa ana ha'izun alhali ina lokacin haila حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة أن عروة أن آئشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظر الله كان يصلي صلاته من الليل يا كسنجينا سلر سد الدري وهي معترضة بينه وبين القبلة الهالي تنا جيتشي تنا كنت هكا أجيتشي أتكاننسا دا القبلة راقدة على الفراش tana kwance akan shinhida alladhi yarqudu alaihi wanda shi ma manzon Allah akan shinhida da yake kwantawa hatta idza arada an yutira har sai lokacin da yaso yayi wutiri ay qazaha sai ya tayar da ita fa autarat ita ma sai ta yi sallah ta wutiri kina wannan yana fassara muna fadin Allah madaukakin sarki wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha kamar inda kake kwadayin kai sallah ta nafila to kai ma iyalinka kwadayin su ma su yi haka yi manzo Allah ya ce yake da suna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsi wa alaikum assalam a sun zo ku masha Allah eh kenan alhamdulillah a yau mun samu wata baiwar Allah da Allah ya kaddara sha'awar ta ga musulunci za ta musulunta tun da rana bayan mun sauko daga daura muka yi magana da su insha Allah kenan takaice yanzu za a shigo da ita yana sai a musu hanya a nan a kawo mikro wancan na tsaye salahuddin akwai wadda ta rako da ko? yawa bismillah bismillah shigo duka bismillah alaikum salam wa rahmatullah alaikum salam bismillah kuma tsonan bismillah na wacce ce daga ciki a wannan ce masha Allah a rashe ne alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ba ba abun farin ciki kamar da muka yi sanarwa ga wata baiwar Allah za ta karbi musulunci a yau insha Allah kenan za mu gabatar mata da shahada citadin le moke mizane da bete jebe yi ebu lije a kuma insha Allah a ƙarshe ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله Avec cette phrase, vous êtes devenus musulmans. la signification de la phrase c'est j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohammed est son messager et que Jésus aussi est le messager d'Allah, non fils d'Allah comme disent les chrétiens. Donc désormais vous êtes musulmans. Donc nous vous souhaitons bienvenue. Euh, votre nom, maintenant c'est votre nom de Vous appelez comment maintenant ah, vous voulez, vous préférez Khadija Constance. Constance. Donc, vous préférez Khadija. Donc, désormais, vous êtes Khadija. Khadija, c'est la première femme du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Barakallahu fikum. na fatan Allah madaukakin sarki ya dawo da ita a shirinci insha Allah akwai komite wanda muke da masu kula da masu musulunta a bangaren maza kuma alhamdulillah a bangaren mata ba mun samu ina tsammani muna tare da malama ko ina tsammani su ne ko ibrahim masha Allah su muka samu za su rika kula da duk wanda ta musulunta a bangaren mata su za su rika karantar da ita kenan ba su notar gado yaro sakin zare kuma sai a farantar islam insha Allah kalla gobe kalla za su labarar nisaki rufai labarar nisaki insha Allah a tarbiyyar kira hajiya ga aiki ne gidan Allah ya saka kuma ga aiki ne amin ba da amin jazakumullahu khairan to yes alhamdulillah dalilin wannan yau a cikin farin ciki na ina na taho da gajiya ko da na ji wannan labarin sai na mai da suna sai na samu mai da suna sauki alhamdulillah yan wa masu girma wannan komitan har yanzu yana aiki akwai wanda ba su masan da shi ba komite al-irshad pour aider les nouveaux musulmans yana aiki har yanzu kuma akwai kes da ke gare mu na duk wata wanda suka yi angaje za su rika sa wani abu a ciki dala ɗari ne dala goma ce jika ce wanda yake so har yanzu kofa buɗe take akwai malam abdulhamid ko kuma ibrahim wanda suka zo tare duka suna daga cikin da ke kula da wannan wanda yake son ya rika sa tashi gudunmuwa hanya a buɗe take insha Allah Allah ya bada ikon yi na'am muna a ina ku? ha? eh eh suna ƙarƙashin a kariyar liman da ya sallame shi kenan ta kare gare su amma su tunda suna cikin sallah shi kenan ba za su tafi kuma za su nemo wata sutura sai ya kasance dai kana kusa ga wani gimshiki haka sai ka dan matso masa dan masu mi dan masu wucewa da amma da liman ya sallame su tura ka ta kare aiki kina a wannan lokacin kana iya ka rika hana wanda za su za su wucewa a gaban ka tunda asali kana da suturar dan liman ya sallame ne wannan shine kina wallahu ta'ala a'lam malam yace حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة جناج قاسم yana ba da labari daga aisha kala ta ce bi sama adaltumuna tir da allah wadai da kuka haɗa mu bilhimari da jaki walkalbi da kare kenan da jakai da kare laƙad ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa na ga manzon allah yusalli yana sallah wa ana mu'taridatu wa ana mu'taridatun bayna yadayhi alhali ina kwance ina gicce a gabansa fa idza arada an yasjuda idan ya so yayi sujada ghamaza rijli sai ya zunguri kafata fa damamtuha ilayya sai in hade cinanun zuwa gare ni sai in lankwashe su thumma yasjudu sannan sai ya sujada ana ji da jago wannan aisha ce take inkari da ta shi an ce manzo Allah ya ce idan kana sallah baka da sutura mace da jaki da kare baki in suka biyo a gaban ka sallar ka ta katse sallah tana katsewa ana gane da kyau ko sai aisha ta yi inkarin wannan maganar ta ce tun da Allah wani da kuka gama mu da jaki da kuma kare wai aisha ta yi wannan inkarin ne don tana ganin ba manzon Allah bane ya faɗi wannan magana ita a wajenta ba gaskiya bane manzon Allah bai faɗi haka ba dalilin ta kuma shine manzon Allah yana sallah tana mi tana kwance a gabansa ana ganewa da kyau ko me yake da suna a cikin raf'ul malam an la'imatul a'lam me yake da suna bayani ya zo sosai akan wannan raddi na magana ta Aisha anan malumai sun ba aisha uzuri uzuri na farko shine ba ta fahimci hadisin ba ana gariya da kyau kuma uzuri na biyu don tana ganin hadisin ba daga manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta yi inkare sa domin mi zai nuna mana bata fahimci maganar manzon Allah bane shi manzon Allah ki cewa ta cewa in aka wuce ita kuma Aisha ya take wucewa take ko kuma kwance ne take ah ana gane da kyau ko shine suke cewa al-i'tiradu ghairu al-murur al-i'tiradu daban al-murur daban ita kuma mu'tarida ce ba marra ba marra ita ce mai wucewa mu'tarida ita kuma ita ce wadda take mi take gicce kwance wuri guda ana gane da kyau ko kenan misali matarka na kwana ko tana zanna ka tabbata ba ta tashi ya halitta kai sutura da ita kai sallah amma ta biyo ta wuce wannan shine zami shine zai katse ma mutum sallah wallahu ta'ala a'lam wannan dai yana nuna muna ma min ahadin illa wa yu'khadhu anhu wa yuraddu illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum babu wani mahaluki face ana karban maganar sa in tayi daidai in bata daidai ba ana maidawa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine wanda maganar sa gaba daya daidai ce wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam مالك حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لقى عائشة تاتي كنت أكون نائمة na kasance ina kasancewa kwance kwana wa rijlaya baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhali kawahuwa na suna gaban manzon Allah wa huwa yusalli yana salla min al-layli daddare fa idza arada an yasjuda idan ya so yayi sujada daraba rijlayya sai ya bigi kawahuwa na faqabattuhuma sai in jaye cinanuwan nawa fasajada sai yayi sujada حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر قال أبو داود وحدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت دقائشة تاتي كنت أنام na kasance ina kwana wa ana mu'taridatun fi qiblati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina gicce a alqiblan manzon Allah fa yusalli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi salla wa ana amamahu ina gabansa fa idza arada an yutira idan ya so yayi wutiri zada Usman Usman ya kara a cikin ruwayarsa ga mazani yana zungura ta idan ya so yayi sujada aha idan ya so yayi sujada idan ya so yayi wutiri sai ya tada ni kamar da yazo a wacce riwaya summa tafaqa ay Uthman wal Qa'nabi sannan suka yi ittifaqi Uthman da Qa'nabi marawaita wannan hadisin faqala sai yace tanahha ay tanahhi sai yace ma manzon Allah ya meke da suna kaman tanahhi kaman zungurar ta da yake yi kaman yana ce mata ne tanahhi jayi dan in samu in yi sujada ba wai yana maka magana bane a cikin sallah domin a cikin sallah ba a magana a takaice in wa masu girma wannan hadishin abin da yake nunawa babu laihi dan mace tana gaba gare ka an gane da kyau ko kayi sallah amma inda laihin yake ko kuskuren yake ko yake jawo masalla matsala shine macen tabiya ta wuce a gabanka ana gane da kyau ko sannan wannan hadisi har yanzu dalili ne ala anna lamsal mar'a la yanqudu alwudu tabin mace baya walwali arwalla domin gashi a cikin hadisin tace idan idan zan yi sujada me yake mata zungura ta yake to ice yake sa ya zungure ta a a hannunsa yake sa ko kuma kafarsa zai sa ya zungure ta dan saboda ta me dan saboda ta jaye tunanin ta sabu yi sujada kidan sai nuna tabin mace baya warware arwalla kamar yadda wasu malamai suka je akan haka a kuma wace ce in ba muharrama wace sai dai ka samu zunubi inda gangan ka taba ta an gane da kyau ko amma dai arwallaka tana nan sai dai ka taba wani abu ya hoto to nan ne al'amari yake amma in ba abin da ya hoto shi kenan ci gaba da sallar ka babu lahi wallahu ta'ala a'lam mala yace babu man qala al-himaru la yaqta'u as-salata babu mai bayani akan masu ra'ayin cewa jaki baya katse sallah haddathana usman ibn abi shayba haddathana sufyan ibn uyayna an az-zuhri an ubaydillah bin abdullah an ibn abbas qala ji'tu ala himarin nazo akan wani jaki ha'un wa haddathana al-qa'nabi an malik an ibn shihab an ubaydillah bin abdullah bin utba an ibn abbas qala aqbaltu rakiban ala atanin na fuskanto ina haya akan wata jaka ita ce atan wa ana yawma idin qad nahastu lihtilama ni a wannan lokacin na kusa balaga na hasu ai qarabtu qarabtu lihtilama wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yusalli bin nasi alhali manzon Allah yana ma mutane sallah biminan amina famarartu baina yaday ba'd as-saffi sai na biyo a sashen wasu daga cikin sahu fanazaltu sai na sabka wa arsaltul atana tarta'u sai na saki jakar tana kiwo wa dakhaltu fi saffi na shiga a cikin sahu falam yunkir zalika ahadun sai babu wanda ya mini inkari ma'ana babu wanda ya hana mini in bi a cikin sahun ana ganiya da kyau ko don saboda mi don saboda akwai ilimi amma in zamanin mu ne sai ka samu wani jahili wanda zai kare ka ana gane da kyau ko qala abu daud abu da yace wa hadha lafzul qa'nabi wa huwa atam wannan lafazi na qa'nabi kuma shi yake cika qala malikun wa ana ara zalika wasi'an kuma ni ina ganin me yake da suna wannan abu abu ne mai yalwa an gane da kyau ko abu ne mai yalwa ina ne wurin idan kamati salatu idan har an tayar da sallah ma'ana idan an tayar da sallah dan mutum ya zo ya biya cikin sahu ko da ma menene ya biya to wannan biya wanda yayi ba ya da zunubi kuma sannan masu sallar ba su da wani ba zai shawo ragewar ladan sallar su ba حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم أن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس mun yi hira game da abun da yake katse sallah a wajen ibnu abbas faƙala sai ya ce jitu ana wa gulamun na zo ni da wani yaro min bani abdulmuttalib daga cikin jama'ar banu abdulmuttalib ala himarin akan wani jaki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli alhali manzon Allah yana sallah fa nazala sai ya sabka wa nazaltu ni ma na sabka وتركنا الحمار معنا نينا سبكا يارن شي ما يسبكا ونتركنا الحمار امام الصف سي مكبر جاكي اغبان سهو فما بالاه منزا الله بي دامو دا wannan jakin ba waja'at jariyatani ana kuma haka sai wasu yara guda biyu yan mata sune jariyatani saghiratani ai sai wasu yan yara mata guda biyu suka zo min bani abdul muttalib daga cikin mutanen banu abdulmuttalib fadakala ta baina safi sai suka shiga a tsakanin sahu fama bala zalika duk wannan manzo Allah bai damu da shi bai ce sallar su ta yi tasiri ba حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن محراق القرباني الفربي الفريابي قال سكتي حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث سنبا ملابار إيرون ونن حديث بإسناده لسند إنسان qala shi a riwayar sai ce faja'at jariyatani sai wasu 'yan mata ƙanana guda biyu suka zo min bani abdul muttalib daga cikin jama'ar banu abdul muttalib iqtatalata suna hada fa akhadahuma sai manzon Allah ya rike su ma'ana ya hana su hadan qala usman usman yace fa farra'a bainahuma sai manzon Allah ya raba tsakanin su wa qala daud dawudu ce fa naza'a ihdahuma min al-ukhra sai ya cire ɗayan su daga gudar fama bala zalika duk wannan bai damu da shi ba bai tasiri a cikin sallarsa ba abinda wannan hadisi ke nufi shine Abdullahi bin Abbas yake lokacin ya kusa balaga yana yaro domin in aka ce ya kusa balaga ana nuhin karshe karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da manzon da manzon Allah ko da ya rasu Abdullahi bin Abbas bai wuce din shekara 17 ba bai kai ashirin ba ya ce ana cikin sallah a cikin sahu a waje ne ake sallar sai ya taho a kan jaka da ya zo sai ya biya a cikin sahu ma'ana babu hanya dole sai ya wuce tsakiyar sahu ya wuce da jakarsa a ame a tsakiyar sahu ya ce babu wanda ya tsaida sai ya hana sa don saboda sun san da cewa suturatul imam suturatul lil ma'mum in liman na da sutura to suturar ta wadatar wa'ancin su ku ba su da babu matsala da ya biya ya wuce sai ya saki jakin ana nan kuma suna cikin sallah sai ga wasu 'yan mata guda biyu 'yan yara guda biyu suna fada suka yi kusa ga manzon Allah suna fada suna cikin juna sai manzon Allah ya raba su ya cire waga ya cire waga ya raba su fada ana gane da kyau duk kuma wannan manzo Allah bai ce sallar ta yi wani tasiri ba malam ya kawo wannan hadisin ne don wanda wannan hadisin masu cewa jaki baya warware sallah baya katse sallah sun buga dalili da shi amma idan kuka lura shi jakin da aka biya da shi gaban suturar manzon Allah aka biya ko kuma a cikin sahu aka biya a cikin sahu kun mun gani suturatul imam suturatul lil ma'mum kenan da a ce jakin gaban manzon Allah ne ya wuce tsakanin shi da sutura nan za a ce in dai manzon Allah bai yi wata magana ba ko bai sake sallah ba nan za a ce kenan jaki baya mi baya katse sallah a takaice wannan hadisin hujja ce akan su ba hujja bace gare su dalilun alaihim la dalilun lahum akwai bambanci babu man kana al-kalbu la yaqta'u as-salah babu mai bayani akan wanda suka ce kare baya katse sallah to kun yi mata wanda sun ce ba su katse sallah karab shaki ma haka hatta ma kare akwai wanda suka ce baya katse sallah to su me dalilin su حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس عن عباس بن عبيد عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يزومنا ونحن في بادية لنا موكما منا أوجن وتأرجونا تام شيني يكي نهي دبادية أنا فصلى ومعه عباس ترى شيء أكوي عباس fasalla fi sahara'a sai ya yi salla a cikin hili sahara yana zuwa da ma'anan fada kamar hili wanda babu ni shirke-shirke sai ya yi salla a cikin wani hili laisa baina ya daihi suturatun a gabansa babu sutura an gani da kyau ko wa himaratun lana akwai kuma wata jaka tamu da muke tare da ita a wannan gonar tamu wa kalbatun da wani ɗan kare ta'abasani suna wasa baina yadaihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fama bala zalika kuma manzon Allah bai damu da wannan ba sai dai li husni al hasba sai mun halar kuma ba hadisin ya inganta da'ifi ne an gane da kyau kenan ba ma zan bata lokaci akan shi ba babu man kala kenan a takaice dai mace balagagga da jaki da kare suna mi suna katse sallah mun gayi akan cewa ma'anan suna katse sallah wasu malamai suka ce ma'ana suna rage ladar sallah wasu kuma suka ce a'a suna bata sallah ne da sun biya gaban ka sai ka sake kabbara ana ganewa da kyau ko wannan ijtihadi ne na malamai mas'ala ce ijtihadiyya wala inkara fi masail ijtihadi babu malai ce babu man qala la yaqta'u as-salata shay'un to akwai ma wanda suka ce su kai komai ma bai kace sallah to ga ra'ayinsu ga dalilin su su kuma حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجادل, عن مجادل عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يتي لا يقطع الصلاة شيء با أبن ديكي كاتي صلى ودرؤوا ما استطعتم كودي كتم كودي معنا ككاري ديدي غرغدن إياوركو كدا كومي يشيغا أغبانكو فإنما هو شيطان دومين شيطان ني زي تورو متون ya zo shiga a gabanku sai dai hadisin shi ma da'ifi ne haddasana musaddadun haddasana abdulwahid ibn ziyadin haddasana mujalidun haddasana abulwaddak qala marra shabun min quraishin bayna yaday abi sa'idin al-khudri wani matashi daga cikin me yake da suna mutanen quraish ya biya a gaban abu sa'idin al-khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli alhali yana cikin sallah fadafa'ahu sai abu sa'id ya ture sa sun ma'ada sannan ya ƙara komowa fadafa'ahu ya ƙara ture sa salasa muratin hassau uku falamman sarrafa lokacin da ya sallame ƙwala sai ce inna salata la ya ƙata'uha shay'un lallai ita sallah ba abun da yake katse ta yake lalata ta dan ya wuce a gabanka walakin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai amma manzon Allah ya ce idra'u mastata'tum ku tunkuɗe daidai gwargwadon iyawarku fa innahu shaytanun domin shaydan ne a takaice shi ma wannan hadisin bai inganta ba قال أبو داود أبو داود إذا تنازع الخبران قائدة كبارة إذا تنازع الخبران idan hadisai guda biyu suka ci karo da juna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah nuzira ila amali ila ma amila bihi ashabuhu min ba'dihi to za a duba a ga wani yane sahabbai suka yi aiki da hadisan ana gane da kyau ko misali in muka ɗauka wannan hadisan sun inganta wanda aka kawo akan cewa kare biyawan kare biyawan jaki ba su lalata sallah kuma wancan shi ma shi wannan babu tantama akan ya inganta na cewa abubuwa guda uku in suka wuce a ramar suna katse sallah mutai akan cewa duka sun inganta a wannan ka'idar da abu da abu dawud ya bada ya ce to daga cikin hanyar da za a yi a hada hadisan shine sai a duba ya sahabbai suka yi suna bari irin wannan su biya a gabansu in sun biya a gabansu suna katse sallarsu ko abin da ya kama da haka wannan shi ne kenan bayan shi kuma akwai ka'ida wadda take kusa da kama da wannan ka'idar wanda suna daga cikin miki da suna qawaidul jam'i bainal adilla shine al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi mutahi akan wannan hadisan da suka ce kare baya lalata sallah dan ya wuce a gaba muji akan sun inganta to da hadisin da ya ce suna lalata sallah da hadisin da ya ce ba su lalata sallah wanne ne za a gabatar in mun gane wannan ka'idar an ce hadisin da ke tabbatarwa shi ake gabatarwa akan hadisin da yake korewa ana gane da ke ku? to ya za mu kai kenan a wanda suka tabbatar ana gane da ke ku? in ka gane wannan ka'idar za ka iya bambanta za ka iya yake suna iya rinjayar da hadisai wanda suke da alama ta mitacin karo da juna wannan irin ka'idodin suna da mahimmanci sosai wanda duk in muka ka irin hadisan da suke da wannan za mu iya rika ba da misali da su insha Allah a wajen daura ma ayi mun ba da misali na wannan ka'idar na eh jiya baka zo ba ko aha wannan shine kenan je mun yi bayani idan zaka wuce gaban mai sallah baya da sutura an gane da kyau ko to sai ka duba da zai aza goshinsa daidai ina ne goshinsa zai kai to sai ka dan ƙara zirafi guda tsakaninsa da tsakaninka da inda zaka wuce da me da goshinsa kiyasi ne zaka yi an gane da kyau ko ma'ana dai ka yi nisa da shi sai ka me sai ka wuce a wannan lokacin baka da layin komai in kuma yana da sutura to wannan kuma ma sai ka bata lokacin ka ba akan akan wani kiyasi kawai biya ka wuce in yana da suturar sa wallahu ta'ala a'lam eh wa masu girma kamar yadda muka yi alƙawali ayi hakuri akan sutura ne na'am bismillah na'am mhm eh mun yi bayani akan wannan akan shi akan cewa katse sallar da aka ce yana lalata sallar ne ko kuma a'a ladar yake ragewa an gane da kyau ku dukkanin wannan an samu malamai wanda suka ce a jiya mi nace muku a lada yake ragewa ana gane da kyau ku amma bayan wannan kuma duk da haka na dan ƙara shakka akan haka abin da yake alkhairi mutum ya mi abin da yake alkhairi mutum ya mi ya sake domin da na kara tunanin ya ka taɓokin nan alkatawa ha aka ce an gane da kyau ko idan ka shi a zahirin hadisin ko da yake da suna na ji ma ina ba da ina a kan fahimtar cewa ba katse sallah ba ne yake ba lalata sallah ba ne yake me yake yi to amma tun da na gai wannan magana tun ajiya ina ta kai kawo akan wannan an gane da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce mu da me yake da suna famanin takashubuhati to kad istabra'a lidinihi istafti qalbak al-ithmu ma haka fi nafsika an gane ko yace albirru tuma'nina abinda kaje ka haina tsuwa da shi a wajen ibada to kusan shine gaskiya ana gane da kyau ko ina a takaice din mutun ya ya sake sallar shi yayi alkhairi ana gane da kyau ko wannan kuma diya da akwai diya daga cikin malamai akan suke akan wannan fatawar duk da jumhur akan kishiyar da suke amma ba kodi shi bane ake gabatar da maganar jumhur akan ta sauran domin aqwalul ulama yustadallu laha la biha in malamai suka kai magana dalilin su ake kallo ba wai magana da ita za a buga dalili ba me dalilin su wallahu ta'ala a'lam kenan dai a takaice ra'ayina a yanzu in wannan abun su tafi gabanka ka sake sallah kare na wucewa a gabanka babu sutura sake Allahu akbar mana ka sake ikama kuma kana so amma sai ka sake ikama ka sake kabbarar harrama kun ba ma sai ka ce assalamu alaikum domin sallar da ja ta tahiyyarta wannan shine kenan wannan shine wallahu ta'ala ala eh na'am eh kaman gaban liman a to kenan da ku da limamin duka gaba ɗai da ku da limamin duka gaba ɗai to yanci ta liman ta kafi inda ba da hadasi ba akwai ka'ida suke cewa kullu salatin batalat ala al-imami batalat ala al-ma'mumi illa fi sabqi al-hadathi aw nisyanihi duk sallar ta lalace ma liman to na baya su ma ta lalace musu sai in dai dalilin hadasi ne ma'ana baya da arwalla ya fara sallar ko ya kare ma sallar ko kuma yana cikin sallar ce arwallar ta ne arwallar ta kare wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam eh ai ai a tsakanin shi da suturar ya wuce ko yawwa shine ai akwai sutura amma tsakanin shi da suturar yawwa shine yawwa tsakanin shi da suturar ne yake ne na ɗan uwa nan zamu tsaya mun ce muna da me yake da suna babban bako ɗan uwa Sheikh Mubarak hafizahullahu ta'ala daga maradi kamar yadda kuka sani duk in muka yi bako muna kokarin mu amfana da wata magana da tashi insha Allah kuma kamar yadda muka faɗi za mu ba malam minti talatin zuwa minti talatin da biyar insha Allah muna fatan Allah ya ma malam jagora a cikin abin da malam zai karantar da mu malam zai bayani akan arrifku wa fawa'iduhu fi halin zaman za ku ji fassarar daga malam in Allah ya so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته kenan zamu ce ma malam falyatafaddal mashkuran ma'juran na'am